an saba shi ne idan musiba ta same mu mutum roƙa shi ya yi shi ne idan fari ya same mu mutum roƙa shi ba mu roƙa to ni wannan shi ne cikin tawa na wani na shi ne ke bauta wa huwa ya tawalla salihin kuma Allah shi ne ke kunce lamarin dukkan mutane na gari
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون
wannan da ya rubuta min duni wannan da kuke yin sa'o din da ke fama alloli ba ne ma'ana ba Allah ba ne ba su komai kwarai da aka yi da aka yi da su su za su yi muku in kun ci hakkin da Allah ya ke shi ke mu komai ko kuma na ba Allah ba za ta yi mu komai ba ko na kuma su ne a lokacin da mutum zuwa wata ta kama alloli ba za su iya kare kansu ba za su iya kare kansu lokacin da abin da za su ɗauka da ilimin da za su cikin su waye ke jama ko waye gudu ma ba wanda ya gudu sai ya kuma tsare ko mutum da yake ce ko kanki inda kake neman wani abu a wani shi ai faɗi da shi ai ai gudu da bai da abu da zai ba shi in kana son abu ba wani da shi za ka ba wani shi da ce wani kuma da ba ka da za ka da dole shi daga nan za ka gaya shi ma zai iya bada amma ka san shi ma ba wani mutum Thank you. wanda irin da aka wasu da Allah yake da hankali hujja da hankali ne hankali ne wanda hankali shin mulki ya cancanta a bauta masa to amma da ke yi shari'a ta Allah in Allah bai rike zuciyar mutum wato irin misalin da Allah ya fara ɗaukar zuciyar mutum su yi wasan ji ya ga shafi yawon wannan duhun da zai duk da mutum har ta kai za a fara da yadda mutum da kada ya ku shi da mutum alamar da duk da wani wani tsoron da ka duba kwayewa irin tsoron da ya ci gaba da kere-kere yau mutane da suke jirgin sama mutane da suke kwamfutoci mutane da suke motoci mutane da suke fasaha kowace iri ko mutum ya zama da zai duk sa da wasa ya kai shi ina ta ce ina ta mutum ya zo ya rubuta wa sa kuma yana gaishe da sa kuma yana da kanisin sa a hatta kai ba zai ci abinci ba sai ya kai wa kansa sa ya ya da ba zai zo ya fara shi sannan ya zo ya fara shi kawai Allah ta ba ku ta'ala ya kasance mutum ba da shi haka ya akalla tun kusan kwanan jiya kafin annabi isa kafin a haifi annabi isa da shekara ta yi haka irin su a fulani su kuma waɗanda su suke ganin cewa su ba su gamu da wani annabi ba ba su gamu da wani jagora da zai ci da su ba amma hankalin su ya ba su damar cewa ɗan adam ya fi ƙarfin duk wanda wani mutane ɗan adam ya fi ƙarfin ya bauta wa wata ƙungiya ƙungiya ko dutse ko wani a ɗaya gano abin da ɗan adam zai bauta wa su sun yarda cewa ɗan adam wani ƙarfi ne kawo shi duniya kuma ɗan adam wani ƙarfi ne ke gudanar da shi a duniya idan ƙarfi ne shi wannan ƙarfi shi kamata a nemo inda wanda za a bauta wa wannan ƙarfin amma ba su iya ganar waye su fara shekara ɗari uku ga haka ba da zai ta a shi da shi da alwadansa ba su bauta wa kowa ba haka suka zo suka suna kiyawa za a bauta wa hadi ba za su taru saboda abin da ya tsara gunki ba da yin da sa dan adam ya tafi bauta gunki dan adam ya karfi ne bauta ya karfi ne bauta ya karfi ne bauta gunki cikin su wani kuma ya yi da ya yi da ya ce ci da kuna ya ce saboda yana da yadda ya kaka rana da kasa da irin hasken rana yadda yake amfanin halitta a kasa to ko dai rana ce ba a bauta to mutane ba abin da ke da amfani wanda amfanin dan adam yake rage su amma mutumin da take yi ke duka hawa bayan ya ce ne da ayyuka ha kuma ga wasu na yanka shi suna ci yawa sanar da kake bauta wani ya yanka shi ya ci yawa da lafiya amma haka mutane da yawa akwai mutum sama da miliyan dubu ba kuma da yawa mutum miliyan dubu a duniyar nan masu Allah ta sa. Ke bai da sa. Kafa, irin wata lamar. Kuma wannan mutane su suke yin kwamfuta su jirgin sama su yi motoci. Amma Allah ya sa su yi motoci da hankalin su ce wata barka ya kulle sun kasa gane me yasa. Kuma ga shi suna da yawa da ya kasa. Ai, ya wani kaɗai da cewa da Allah wato da wani ayyuka to don mu gane cewa shari'a mu ba wani an ga tsaro da Allah Allah da su da su da Allah ya samu da imani to mu gane cewa wannan ku zai Allah ya hace mu shi da bauta amma kana da ka da yin Allah Allah Allah ya zama domin ita da yin wani wa mu kai wani ce a ta karo da ku kai wani ce amma sun iya gano komai a wannan Allah domin sun kasa gane kansu wasu zuwa yi Allah da ba ku kana yi da wani sammai da kasai da abin da ke kawo su ba su da banza ba su da banza Allah ke ba haka ko mun da da yi da kayan da to amma sai da ya haka kawai mutum Allah ya tabbata shi da wani abu to biye ma za ka ga wani shi mun da wasu su da Allah ya tabbata shi da kawai shi kada shi da wani abu kawai ruwa aka yi irin shi ruwan da na wako aka yi a garin kun kada sai ruwa ya kuma shi da ruwa ya kuma shi daga babban kogi kawai sai ta wuce karin kogi haka shi inda ba zai iya komawa ba su kuma suna ganin shi haka shi kenan saboda dalilin haka wakara da wakansu ruwa ne su sun samu ruwa lokacin ka kada ne zuwan kada ne shi ke san aka ɗauka da idan ka ga hidimar da ake ɗauka da nan wani ke ci da ci abincinsa komai da komai taro ake garin gaba ɗaya za ka ci da wani zuwa kada ka rubu da shi har da shi da wani masamu duk ya an kara hajji shi yake kula da kada kada
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون
وتراهم kuma za ka kasu ke kira maka a tsaye don su zo ne da ka sa kallon ka ko kawarci domin da su da kuma wani kuki da ka tsaya ga zai baka kin kira da a wasu ko kafe su ake a ƙasa domin girman sa wato ba ƙaramin girma ko ba shekaru da su yi a ɗan shekara da biyu ko goma sha wani lokacin da wato gwamnatin afganistan sun sha ba sai da jin rusa wani gunki wani tsohon gunki a afganistan an daina bauta masa shekaru daga kasar musulman su to amma saboda a cikin dutse aka yi shi girmansa ya fi girman dutsen da haka abin da aka ba a tarihi tarihin gunki ya fi shekara dubu to wai wai a wani tarihi zan da suka tashi fata a wani dutsen suka ce sun sa ranar rusa shi wasu muka bari dan me za a san shi ko da ba za a kauta musu a bashi ya gane ne ko ce a ai mun ki shawara da mun shi aka yi ta majiya mun ga wata abin su su ko sun suka hau su kin saboda kan za a harba wani gari wato rocket sai da suka hau sun kin sama sannan aka yi sai da aka harba wani shi da mun san da su suka dawo ba ka gana hukuncin da aka yi a duniya wasu mutum akwai mutum kuma lalai lalai ba a cikin wuraren da ake cewa ba ya shi da nasara an musu ba lalai annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi taimakon ku ko za su yi taimakon ku hukuncin da aka doke aka sauko shi da wato suka aka harba musulmi tarwatsa shi an gama da shi saboda haka Allah ya ji zama kuma suna da su ba kallon da su don ba su da idanuwa
خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلين abuwa Allah da mara ko ala yau ga manzala sallallahu alaihi wasallam cewa kullu afwa kai ko da afwa ai an yi da sauki a Allah da ya san da hada an da za ta hasa har ko ya ci a cikin kalmomi wa mutum kurti kai kuma rinki kyakkyawan aiki wa alai kuma ka kauda kai an bayani da da wannan wawaye ana kar kula wannan magana an ce mutum da wannan aya ta fara kullu afwa wa mutum kurti wa alai da ya وقال صلى الله عليه وسلم ما يقول شيء من ليس به فسر وكذا ليه تعويل السبحانه يجب أن يسعى فإذا كانوا وشيء جبريل يدعو لهم على الشرعاء يجري وجو أقول على يجري على أعد ما حرم يودي على الشيء وخلق wanda wato ya yanke mana wuta ya nuka ba ruwan sa kai ko kai sa da wutarsa ma'ana kullum ka yi wa mutane kishiyar abin da suka yi maka in sun maka sharri to kar ka rama sharri a ka dinga ramawa da alkhairin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora a kansu na cewa wa'annan wato kar ka rama mummuna da mummuna idan kana kan gona da gona kai ma sai ka mutu da aka ce wato ka bada ka kare zumunta wanda yake wanda ya hana kuma ka ba shi wa amma da kai kuma ka da dole ne ce shi ne wanda ba kan da yi da mutum ne ma wata shi ke nan kai ka dauke masa kai ka ce sai ka rawa wata ne kyakkyawar da ne ko ne Allah ta ba wa ta'ala ya yi zartu da ba a tsina da wa ta'ala na cewa wanda ya hana ta mace wanda ya ce ba wani tsarki ya yi ba a kai zumunta ka kai yanki eh ka kai yanki zumunta sannan in ya ma abin da ba yi ba a kan ta sai gara wa kuma sa shi ne wanda ta ba wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam shi ka duk wanda ya yi wani wanda sallallahu alaihi wasallam to ba a tuna abin da ya yi islamun su kuma musulunci ya yake da abin da mutum yi kafin musulunta wani kafin musulunta ba iya da wani da yawa wani kafin musulunta ba iya shi yadda da yawa wani kafin musulunta mulala sallah da su ma yace dukkan babban wanda ba ta kafa da shi ce ruwa da kai ya ce zuci ya taɓa musa amma kowa an kasa mai lashi kowa an yi kasa a lashi to wani ta hanci wani to wani na to to amma kuma da kan shigo musulunci ba a ƙara sana ba a ƙara sana sun sa wasu mutane ba wani mutane suka yanke ilimin da yawa bai da ba ma da abinci da yawa bai da abubuwan da wasu sahabbai suke da su musulunci da alheri tun da babu wani hukunci a ƙarƙashi in ka kawo ruwa sai wacce a hukunci a ƙarƙashi to don saboda wani hukunci ne dole ki sa amma in dai babu wani hukunci to sai sai a bamu da to ita kuma mai hukunci ma sai ta ga tana cewa rajulun wani mutum za a faɗa shi wani sai a ce wani mutum ne kaza ya wani mutum ne kaza ya in an matsa a ce da ke kabila in ba a samu ko kabila ko kabila ba da zai a kare saboda mai kun an riga an musulunci ko an riga an sha domin duk abin da mutum ne a baya wanda mun ba ta Allah ya zaba ta abin da zai wuce duk wanda ya musulunta to ya dawo a yin gudun tukun kamar ranar da ba wasu ta haife shi babu wani laifi da zai kara wato za a ce ai ya taɓa kaza ya taɓa kaza an gama na'am
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ruhin wayayin da suka gama shekara na kuma fuska duniya duk lokacin da wato shingura daga shekara ta same ka ɗauka hankali jan hankali daga shekara baka ankarawa sai ka ji da dubu dubu cikin wani ne to yi maza ka yi ta aure domin shekara ne ya gayyace ka ba san lokacin da ya gayyace ka wa har ya kawo karatu da zarar Allah ya shiga da kai kai wanda gudu ya ce wanda ma'amala wanda ba ta to ka ta gudu da ka yi ta abin ka nemi tsarin Allah ta ba ta ta'ala kuma sannan ku lati ko ruwa ya cikin bayan ka da zarar ka tuna shi ke da Allah su bi da shaitan gura ta shaitan shi ke nan suka bar abin da ka fasta kai ka nemi tsarin billahi da Allah إنه كل شيء على شيء يدل من جل الكون والسمع والسمع عليه هو سيدنا من جل أي دعاء أي دعاء إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا حقيقة وكان تستلز قولنا سبحانه الله تبارك وتعالى تتنوى في الجنين تتنوى مؤمنين إذا مسهم آلف وطيب من الشيطان إذا ولي شعبا wato ko wato wani yanki na shekara masahun ya shafe su ta zarfa nan da ake su tuna su tuna sun nan kun zama musulmi sun zama wato masu basira sun zama masu gane gaskiya sun zama wani kakakku Allah ya ba ku wata ƙara yana nuna masa cewa wato Mubala sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ya kusa shi shi kaɗai ya kusa shi amma in ba wanda Allah kowa da irin karin da shi ɗan zai yi shi ne wani babu wanda baya su sai mu ba Mubala shi domin shi ɗan shi ne ka samu shi ko Mubala ya kusa kuma Allah ya kusa ya ce wa da Aisha yau shi ɗan shi na kan shi yau shekarun ke yana kan jiro wato mutum ta ta motsa mata da sai haƙuri in mutum ta ta motsa mata sai haƙuri yau magana ya ce yau shekarun ke yana kan jiro ta ce wato shekarun ma gare kowa yana da shekara ta ce haka ya ce yi amma yi ba ya musulunta yi ba ya musulunta ba ya sa abin da ba daidai ba ni da ni da shi zai ɗaya kwata mana aiki ɗaya muke aikin jinsi muke na ya musu baya da iko a kai to kasance wai to kai a ake nan cewa wani shi kan da ya in ce ai na na na wani na da inda na yi a wani yanayi ina gane shi kan yau shi ne sarki yake ce ya ce maka kuma wani sa'in wato tana son ta nuna cewa ita ko ga matsayin da kuma suna da kasance suka fita ba sa jin daɗi ba ba da kasance sun zo wasu fita da kasance sun fita da muke yin bulun da suka da ba a kasance ba gane ba an fita da ba wata fita kan ma sai da ba amma ta ce ba ba ne suna da gane da ba da ba da kasa sahabi ne na ubala suke magana iya da kuma da rudi da ya hude da kawo da ya misali share wannan yace magana yana kana magana da wani mutum to amma ita idan irin wani ne ya zo maka ko ka yara su ce magana ne ba to za ka yi wasu a cikin har da da wani mutum ba na ko magana da wani mutum amma tana da ke kuma to ko za ka yi ina so da wani ya tarka kan da shi kenan zai iya yi to a ina zahiri ke zahiri yana kai baya to kana da cikin su kuma kana da ciki domin zai yi taron wani malamin yana cewa wani yadda mutum yake ka ɗauki duk da ya ba daidai ba to duk da ya ba daidai suna so za ka yi da domin kana da ciki amma in ka ɗauki wani mutum da zai iya yin ba daidai ba to duk da ya ba daidai ba sai ka yi da kamar ya ake da wani ba mutum ba wannan in dai sunan shi mutum bambancin na Allah da wanda ba Allah ka ga na Allah ta innal ladina taqaw sai dai fara ba ran na su a su Allah amma bai goge musu shahan shi da sai su za su ta da shahan to su bambancin su kenan shaitan da yana kawo hari amma da ya kawo hari ka ganto suna tunawa suna ganewa suna abin da shi ya ya ji masu faɗin da hannu أو زاد النقص ذكر الله فسبب الرزق استبعاد ألا يسوء الأمة ويسوء على ما وقع سوء بمقوم تسوء مكتوب الله تنتهي ذلك على الشباب أما كنت ذكرت الكفار إذا كنت تنتهي فهي وعلى الشباب za a iya ganin kuskura zai iya yiwuwa da kuskura zai iya yiwuwa ya to amma fa sai ka gama na lokaci to amma har yanzu ba a ɗauke ne wannan kula da cewa zai iya yiwuwa ya kai bayan Allah da iya shekarun karatu ba za ka tuntun karatu to amma wannan bai kan cewa wata rana ka kai ko da ba ta taɓa ganin ba domin za ku ta za ka annabi da ƙarar da ya wuce ku zan ku zai ba su ne da mutum zai yi sa shi ba ya ma da ne to hala hala ce ai kai kanka da nabi ne ba da baki ɗaya ka ma da ne ce hala hala na amsa na can da baki ɗaya ka ma da ne saboda me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ce inna mujaddida ala ina yin wani hannu a zuciya wannan ya karka in istimari so saba'in a hannu wajen mai yi gano mai cikin yi da haɗarin da zara masa wasu ba da suka fasa cewa shi an zara sa kullum ƙara ƙasa ce ke da kullum ƙara samun ci gaba ke ba to duk nan da ya bar wani matsayi ya kai wani matsayi to in ya waiwaya ya kai ga ashe jiya ya abin da ya kamata ya yi ba to wannan ta kai yawa ta zai yau tana buƙatar yin ibada yau tana buƙatar yin ibada saboda a shi ya ta ruwan misali ta yi mana mutum ne ya yi wajen wani babban mutum ya kai mai ya kuka yi tsawo ba kuma kuma kuma za ku zama ne shi ke nan da aka ce ku shigo da aka shigo sai aka zama da ku a reception shi ma ya gaci bayan kamar minti talatin sai aka shigo shigo muna shigowa wajen shiga farko sai kuma ga daga gefen shi katuwar talabijin ce take nuna waɗanda suka zauna a ɗakin da suka zauna kuma duk hirar da suke yi da yana ci duk wasan da kuka zauna a ba irin hirar da kuka a kan shi wanda kuke cewa malam ba irin hira da kuke kan shi da irin zancen da zamu da kuma da kuma sai da kuka zo nan su a shi aka ta kuma kuna ci ko a nan ko yana kan wasu ba sai ji ba da da wannan ilimin ya zo zaman ku a ce a su da hito ba ga shi ko mu da kai an kawo ku da nan to amma hatta zaman haɗe da yewa na kaga shi ne a halin da shi abu yanzu sa ka gani ya yi kunya domin a can ya yi da zai wuce shi ne gidan shi ne kaza yana yadda shi ne kowa ya da gidan yake shi ba shi ne da yana da shi ana ce da cikin da zai da wani ko da abin da zai ba ne yi ba da kama da ya zama ne domin ya zama abin kunya to haka bayan Allah ya ce sai yana da tsari ba sai a kowane yanzu ba za a tsara da yayin da ya yi ya da cikin da mutum Allah yana da wani da yana da shi ba da cikin da Allah yana da shi yana da shi sai ba ka ga ba saboda inda Allah abin da ya yi ba Allah kallon to da wani da zai ga shi ba to haka ba ta ba cikin saboda haka إلا الذين تدعوهم إذا رأتهم أهل كل شيء أكبرهم كل شيء معلم شيء من لا تنسى هذه السنة بعدين بالله يا أنا تحصل لولي لولي هو معنا أكيد وانا من الدين كنا أعلم شيء ما كان شيء أي ما يولي أي ما كان شيء أي ما كان amma a rayuwa a cikin ce sosai ko su biyu biyu wanda ya kama ko ya yi kamar da na lura da ke cewa na su ko su mu da ba a yi da ta a rayuwar shugaba ko a kan kuma kowanne irin ya ake da yake kuta kuma malamai sun fi cewa ai ba ma kare ta shi ne ko su ba ta ta kare su ne ba ta kare ne ba ni da ne ko ba ta kare ne mutum ne ne ne ne da da tuba matsayinka ka yi ne ko ka yi da dama ka tuba ko sai da yake ina da abinci kuma ka zo da kana da abinci da yake da tausayi da ya kawo zo ka da rayuwa ko da ba ne ba shi
وإخوانهم يردونهم بالعي ثم لا يقصرون يقولون الشيطان يجب أن يوسف وتدمير عقول سنة زوج سنكية ثم لا يشعر سنكوه ولا سنة ولا ولا تدري أن أحسن أبن الدنيا مسلم وطول مدمنين معناه في الجماعة مشغول الكون الذي لم يكن الجماعة شيئا يعني ما أقول شيئا على
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا لم تأتهم بآية لو كنت تقولون سورة آية سورة الإسراء ainihin samun da ya da ainihin ayyar da ya da in ma ya yi wata alama a cikin mutu da kai ne bisa ba kuma wani abu musa ya da ya samu da wa wa ya da ne ne kai ma sai kai a ta kan yi da sha da wani su kai to kai da alama tun da aka so kai ma ka wata kai ma ka kara Allah ya ce kun bayani inda ba hakkin wani hakiri da wani kuri bayani ne da wani zaki ba ina kan abin da ubangiji ya yi wa komai ayyukan Allah ke ba da komai Allah ke ba shi kuma ni abin da aka hana shi yake abin da aka ba da kuma shi yake gaya to haka da ba daga waje na abin yake ba haka alƙur'ani mun bi ne wasafirun ma'ana da hujjoji ne bin rabu da kowanne wa'udan kuma shari'a wa rahmar da zai kai da kawai da mutane su zama nuna suna imani da shi
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
Allah ta baraka wa ta'ala ce wa idza quri'a al-Qur'an duk lokacin da ake karanta al-Qur'ani sawa'un an yi magana wato ya dangane dangane da magana lokacin kuduwa ta juma'a idan ana karatu ko ana yin kudura to Allah ta fara da ta'ala ya ce fastajibu lahu ai kawai saboda wa ansitu kuma a kan baki kana da juma'a bayan da ya dan ana duka ba ana idan ka kalli mai nama da ne gudu mun kasar da kasar mazhabar imamu kasar maliku ce da mutum ya yi sani ta ya sani bai sani ba addinin mu da muke wa Allah ibada da shi muna yi karkashin fahimtar imamu maliku da lafiya ko kasar da ko duk wanda da zai yi sauki da kan to inda zai zai shi wani kan ya yi domin masu harkokin da tilas da su ba yadda za a yi a yi zai su tilas wanda kuma suna cewa a yi a yi ba na ɗaukuru ba zai yiwu ba a yi addinin musulunci da su ba tare da bin wata mara su su imamu malu sun taɓa sun su suke da addini to su aka yi da ake cewa addinin mara shine shi Bukhari shi ne wani hawa Bukhari ba mutum ne malami ba a Madina ne aka haife shi ba ba a Makka aka haife shi ba ba a kusa da Makka ko kusa da Madina aka haife shi ba kasar Turawa aka haife shi a kasar Turawa aka haife shi ne zo yin karatu ne sa addini ne kuma ne yi da addini musulunci ya saka hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kan kan shi kaɗai ne tunanin cewa kai hadisan nan ba zan tsara musu ƙa'idoji da shari'a ba in ji Allah ba ba in ji mutum shi a kan kansa ya yi tunanin cewa hadisi a wajen shi ba zai gamsu cewa hadisi ba ne sai ya ce shari'a ba za a shari'a ba za a shari'a ba za a shari'a ya zauna ya tsara shi na kalar nashi kuma yake karɓar hadisai a kansu wani ba wani hawa ce ai ba ba Allah bane ya tashi ba Allah bane ya tashi shine ya zauna ya ce sai wanda ya cika sharta hadisi da sai wanda ya cika sharta ne ba sai wanda ya cika sharta ne ba sai wanda ya cika sharta ne to in baka bi maza da ma wani su da ka fito ba sannan banda ta bahari lacin da zai fara rama bahari mai lacin shi ma ya yi rama suka wani da manhawas sun hawa da manhawas masu hawa da manhawas sun ka'idar su idan ka sa a zo wuri ka za su hukuncin ka kaza ko ba a ka kaza idan ka zo wuri ka za su koma wuri ka za su fassara ka kaza a da ka kaza hukuncin ka kaza ba in ji Allah ba in ji ba ba in ji Allah haka a bayan yake irin yadda za su yi a wani tsakanin maluku da shari'i haka za su yi tsakanin tsakanin malukawa da kuma kalmar da za mu kuma ana aikace kan fasara kalmar ɗin ba da larabci duk waɗannan an yadda da su duk waɗannan an yadda da su me isa ma har ma su su ne shi ka ta alƙawarin nan wasu da ba ba wasu hasu da ba ba a cikin wasu ma an yi ba a cikin hasu ma an yi ba kuma duk an yi ra'ayin su to me yasa sai wata haka ma su da shafi da haka wani su suka fata addini maza hannu mu ga su fata addini ba maza hannu mun sha ya ƙara su fata addini ba maza hannu mun aƙida da sanin iri da tashin mai da tautarwa da sun ya hana duk da hannu duk waɗanda ba su fata addini ba idan aka kawo abin da babban malamin su ibn taymiya shi ne babban malamin su abin da wani sa kusa malamin su ba malamin mu bane saboda yana da akidu da mun saba yana da akidu da yawa wanda sun mun ji wani tsokanci da muke yi masa kara ne da malami ne amma sai wasu abubuwan ba da inji ba da inji abin da ya sa to a kan kansa yakan ce littafi ya rubuta rafukul malami an tsayi wata al'adari suna littafi ya ce littafin ma'ana da aka abin da zai ta ɗauke zargi daga ma'ana. Ita ina son gani babu malamin da zai yi jarin ba a tsakarar babu malamin da ya isa a ce ba ba ya ce ka ya ci shi ne ya ce idan kuka yi malamin ba ta wasa ta saba hadisin ba za su lalata su ba abin da ke ya ce dalilin na farko hadisan da kowane malami da irin hanyar da ya ba. To, in ka ga malamin da ya aiki da hadisi, to ya yi hadisi da ya inganta a wani sa. Ta hanyar da hadisi ya zo masa ba ya ingantacciya ba ce. Wannan hujjar su da ya aiki da shi ba. Shi kuma wani malamin da ya aiki da shi hadisin ya je masa ta hanyar da ya inganta. Musa da ya ja ma hadisi da kuma ba ya aiki da wani saboda hadisi da ya inganta ba. dalilin na hudu dalilin da ya ce ko kuma hadisi ya inganta a wajensa amma an shafi shi yanzu hadisi ba ya yi tun da hadisan ko wani hadisan an shafi su ma ayyukan da kayan aya da ta amma an shafi da ba ya yi to ya yi ya ga hadisi kuma hadisi ya inganta a wajen shi amma yanzu hadisi ba ya yi saboda haka ba kuma sabbin da shi ko kuma dalili da uku hadisi ya inganta ya hadisi kuma ya inganta a wajen shi kuma ba a shafe shi ba amma hadisi ya da magana da ya san abu da za a kafa ban da kaza ban da sai kuma a wajen ka hadda wannan abu ne shi hadda hadisi da ba a tsaro shi ba an gane ku irin wajen da ya yi su jawo malami ka zama yi aiki da hadisi amma ta hadisin da ya inganta ba tare da wata mafita ko wata takura ba kamar yadda yawan wasu da shi ya hada shi ta woma da zarar an ce ba za a ce an ce da ta ba wani ne zai karanta ba to amma tun da har lokacin sahabai za a ce ba za a ce an ce kan yi yaushe ka kara yaushe ka sai an yi mutum da hujjar ko sanar suna ba mamaki a cikin jirgin zuwa wani malami malami sannan a cikin da ya gasa kuma ko ma an yi shi amma ta yadda da kuke yi ba haka ne suke yi mutum ne ya zo ya saka da lalarin a kudu a masallaci sai ya zauna da ya zauna sai ba za a tsara zama a yanzu ba sai su tashi da ana kai ba za a yi sai ne ke tashi na mala sai su da ya mala ce wani kuma wannan hadisi shi ne ake kaɗa kama a kan cewa shi ya halatta ana hudu ba haniki a ina mala ce kana ya halatta ana hudu ba haniki a ina mala wasu malamai na hanyoyi suka yi gida ina son da mutum da cewa mazhabar Imam mazhabar Shafi da mazhaba wato da takaliliyar da ta tafi da ta yanzu domin shi Imam Shafi da mazhaba Malik akwai da zikiya akwai da kimiyya akwai kada da shawwa domin ya zauna akwai lokacin da zai yi riwar din abubuwa wasu an ce su wasu an tabbatar da su to ta tafi da ta yanzu duk da wakilin su sun tafi akan cewa doka na kuka lokaci da biyu da kuma saboda ne dalilin na farko mutuwa wajiba ce kuma sauraron ta ba mahaifi ne da rasu a lokacin da ya zaɓi a Al-Qur'ani duk malaman tafsiri suka faɗa cewa Qur'ani din da kutubar Juma'a ake ya da ke malaman kutubar Juma'a kamar yadda Allah ta ba mu ta'ala ya yi kana sana Qur'ani sallar asuba da ke sallar asuba da ana kwanta da ma'ai a cikin yana da cikin abin da babban duka suke ba ana ambata abin sunan wani juzi na shi karatu da kwanin juzi ne a kala to za a iya ambata sallah da wannan juzi na da kwanin cin kwanin da wani da ya kwanin da to wani da wani da kwanin fasalin kuma rubutu a masu ita kanta hudu ba wani ba su wani mutum ne a juma'a ba hudu ba sannan sama wadata da kafa kudi a cikin wajibi to ita kuma ta kula da za ta yi ba za ta zama ka saurara ba sannan ita kuma ta kula da ba hadi ba ce ba musu hadi ya ce ko hadi ya ce ba to ba da za a yi a kan da ke wasu dole su ba wasu shi ne malamin ta ce ba a yi na da lokaci ne da yau da gobe ba to me yasa ba za a yi cikin mutum da ne malamai suka ce shi wannan mutum abin da aka ce ya yi ko ya tashi wala da sallallahu alaihi wasallam yana da kimomi a cikin yin makarin da ke shari da yawa wasu abubuwan ya da yi musu ta ya nuna wani abu ko ya sanar da wani abu idan kai tsayi za ka gano abin da aka sani wato wani sallallahu alaihi wasallam ba ya san mutum sun halatta wata rana yana zaune sai ba ba ki da sun sha wahala a kai sun fita hanyar su mutu da wani da yunwa ta yi gudu a kasu mazala ya kalli su ya kalli jama'a ya kalli su ya kalli jama'a sun jama'a sun zana mazala sun ke sun yi waya shi ya zaɓa da gida mai kawo abinci mai kawo ruwa mai kawo riga mai kawo kafin wani lokaci mazala sai mu shi ke saboda ya fahimci abin da yake yi wani lokaci ne ya shigo masallaci kutugan cikin halin da ya kamata ka yanke shi duk mutane sun da wani da hankali saboda Allah wala yana abubuwa a kan abuwa shi to amma matsala shi kaɗai ya shi to maganar da wani mala ya masa abuwa kawai ba ya kai shi matsala ya kai da huduma yake kayan ya ce a yi cikin rafa ya miƙe tsaye kowa mutum da halin da ke wannan karatun ma sabai da gani mutum da aka ci a ce iya magana ke abin da ba wani suka ce matsayin ne na kula na kula da masallar kula wanda ya kula da yawa mutane yake yi magana a kan urufin don kowa ya za ka kuma ba da kowa ce ba ce amma ta kawai wala ya daida ta ya ta ce wa da shi na wani magana ba ya na wala ce kawai akwai da zai da a ce ya in dan kawai na wala ce bai yi ba to rashin karfin na wala ba ta da kuma ba a kan ba a ce ya na wala nan domin duk lokacin da aka yi magana a kan malamin suka nesa a shi magana da ko ta nan ko ta to cewa wata Allah ya ce da ku ba ta kuma ne ne wani ne ne na kula to ya rushe a ko to sannan malamin da ne da suka ce idan aka ce a yi na kula lokacin da ne da ku ba to gudu wata da wata yanzu idan ne wani ne ke na kuwa a masallaci misali da wani Tunda shi ne mai zalla an haɗe shi ma wata magana ko karatu a baya. Sanda kake zalla ko karatu a